بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce da ta daidai da 22 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 1 ga watan oktoba shekara ta 2010 wannan shine kaset na sha hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin ar-risala littafin da al-imamu abu abdullah muhammad ibn abi zaidin al allah ya gafarta mishi ya rubuta na a yau za mu tashi babin filgusli ya ce babi dangane da wanka wato wannan babi zai bayani ne dangane da hukunce-hukuncen wanka a musulunci da kuma nau'ukan wanka a musulunci da kuma yadda ake yin wanka a musulunci wannan wanka da ake magana ana magana wanka na ibada ne ba wanka na tabi'a ba wato wankan sallar da wankan juma'a wankan haila wanka na jinin haihuwa da makamantansu ba ana nufin wanka na jika jiki a sa sabulu a goga ba ba ana nufin wanka na kurme da tsugunawa a jikin shawa don a ji daɗi ba amma tuhuru ya ce shi dai tsarki abin da yake nufi da tsarki a nan wanka ɗin fahuwa minal janabati wa minal haibati wa nifasi sawa'un ko ya ce da wankan janaba da na haila da na biki duk ɗaya ne amma tuhuru shi dai wanka فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء دوان كان جنبا دوان كان هيلا دوان كان بيكي دديني ما ليتي فإن اقتصر المتطهر أما إذن شيني وانكا يتكيت على الغسل دون الوضوء أجزاءه إذن يتكيت غير وانكا باتار دياي الولا to alwalar ta isar mishi wa afdalu lahu an yatawadda ba'da an yabda bi ghasli ma bi farjihi aw jasadihi min al adha amma abin da yafi falala gare shi shine yayi alwala din bayan ya fara wanke kazantar da ke kewaye da ainihin al'aurar shi da kuma duk wata kazanta da ke jikin shi ثم يتوضأ وضوء الصلاة سننسي الولاء إذن تسلى fa'in sha'a idan ya so gasala rijilaihi sai ya wanke kafafuwan shi bayan ya gama yin wannan wanka wato bayan ya gama yin wannan alwalar a farko kenan wa in sha'a in kuwa ya so akharahuma sai ya jinkirtar da wake waɗannan kafafuwa guda biyu ila akhiri ruslihi har zuwa ƙarshen wankan shi thumma yaghmisu yadayhi min al-adha fil ina'i sannan sai dilmiya hannayen shi guda biyu a cikin ƙwaryar alwala wa yarfa'uhuma sai ya ɗago su ghaira qabidin bihi ma shay'an ba tare da ya danko komai na ruwa ba wato ya jika su kawai fa yukhallilu bihi ma usul sha'ri ra'sihi sai ya tsatsefe gindin gashin kanshi da waɗannan jiƙaƙƙun hannu nashi thumma yaghrifu bihi malma sannan sai kuma ya sake kwarfo ruwa da waɗannan hannaye nashi guda biyu ala ra'asihi ya zuba wa kanshi salasa garafatin kwararawa uku ghasilan lahu yana mai wanke kan nashi bihinna da waɗannan ainihin wato garafat ɗin da waɗannan kwarfaɗin guda uku don haka ya kawo ainihin wato jam'in su a mata za mu zo mu ƙara bayani insha Allah wa taf'alu dhalika mar'atu mace ma haka za ta aikata wa tabghafu sha'ra ra'siha sai ta ainihin wato ciccuda ko ta gugurza gashin kanta wa laysa alaiha hallu iqasiha ba wajibi bane a kanta ta kwance kitsanta ثم يفيض الماء على شقه الأيمن sannan sai shi ne wankan ya kwara da ruwa ko ya zuba ruwa a ɓarin jikin shi na dama sun ala shikkihil aisar sannan kuma sai a ɓarin shi na hagu wa ya tadallaku biyadaihi ya ciccuɗa jikin nashi da hannayen shi guda biyu bi ithri sabbil ma'i bayan ya gama zuba ruwa dinnan hatta ya umma jasadahu har sai ya game jikin shi da ruwan da kuma cudawa wa ma shakka an yakuna al-ma'u akhadahu min jasadihi duk wurin da ya shakkar jikin shi bai dauka ba na ruwa awadahu bil ma ya koma ya zuba wannan wuri ruwa wadda lakahu kuma ya ciccuɗa shi biyadihi da hannun shi hatta yu'iba jami'a jasadihi har sai ya game dukkanin jikin shi wa yutabi'u umqa surratihi sannan ya kai matuƙa wajen cuɗa zurfin cibiyar shi can cikin cibiyar shi ya kai matuƙa wajen cuccuɗawa wa tahta halqihi hakanan ya kai matuƙa wajen cuccuɗa ƙarƙashin makoshin shi ƙarƙashin makoshi shine nan can ƙasa kaga ga makoshi nan to ƙasan shi nan yakan yi wani rami ga wasu musamman to ya kai matuƙa wajen ciccuɗa irin wannan wa yukhallilu sha'rar lihiyatihi sannan ya ciccuɗa gashin gemun shi wa tahta janahaihi hakanan ƙarƙashin hannayen shi wato hammatocin shi guda biyu wa baina alyataihi wa rufghaihi ko wa rufghaihi sannan haka ya ciccuɗa tsakanin cinyoyin shi da kuma rufgaihi to rufgu a nan suna fassara shi da abu biyu rufgu ko dai ainihin wato tsakanin cinyoyi a menene yake da suna tsakanin cinye shi zuwa inda sashin ɗuwaiwayen shi suke can wajen matse matsin shi ko kuma tsakanin azzakarin shi tsakanin azzakarin shi da dubrar shi dan wannan sashin da ke wurin to suna fassara waɗannan abubuwan da rufbu idan kuwa karanta mai sharhi ko mai ta'aliki ya tattauna waɗannan ainihin wato ma'anoni guda biyu sannan ya ce wa tahta rukubataihi da kuma ƙasan gwiwoyin shi guda biyu wa asafili rijilaihi da kuma ƙasan kafafuwan shi wato can tafin kafafuwan shi wa yukhallilu asabi'a yadayhi sannan ya tsatsefe yatsun kafafuwan shi ko yatsun hannayen shi wa yaghsilu rijlaihi sannan ya wanke kafafuwan shi guda biyu akhira zalika karshen haka a bisa maganar farko da ya kawo can in ya zaɓi a farkon alwala shi kenan in kuma ya zaɓi a ƙarshen alwala to shine yanzu sai wanke kafafuwan nashi yajma'u zalika fihi ma ko zai ainihin wato tattara cuɗanya waɗannan ƙafafuwa da kuma yatsun game da su ƙafafuwan nashi guda biyu to bayan da malam ya waɗannan maganganun sai ya kawo dalilin da ya sa waɗannan ƙaƙalo waɗannan lunguna a jiki sai ce litamami guslihi don cikar wankan shi wa litamami wudu'ihi da kuma cikar alwalar shi in kana akhara ghaslahuma in ya kasance ya jinkirta wanke kafafuwan nashi wa yahzuru an yamassa zakarahu yayi taka tsantsan kada ya taba azzakarin shi fi tadallukihi bi batini kaffihi a wajen ciccudawar shi da yake yi wa jikin shi da cikin tafin shi wato duk sanda yake ciccuda wasu gaɓoɓi nashi to ya rinka yin taka tsantsan kada cikin tafin shi na hagu ko na dama na hannu da ainihin wato taba azzakarin shi fa in fa'ala zalika idan har ya aikata haka shine in har ya taba azzakarin nashi wa qad aw'aba tuhurahu bayan ya riga ya gama wankan shi ya game ko ina da zuba ruwa a adal wudu a to zai saki aluladan takari a bisa waɗancan ka'idoji da muka karanto muka bayanai a baya can baya wurin magana karewa alwala da taba hannu ko makamantan haka wa in massahu fibtida'i huslihi idan ya ainihin wato shafi azzakarin nashi a farkon fara wankan shi ba'da an ghasala mawadhi alwudu'i bayan ya gama wato wanke gabobin alwala minhu na daga jikin shi ko falyumirra ba'da zalika biyadaihi to shi kenan sai ya koma yana shashafa hannayen shi alal mawadi ala mawadi alwudu'i a bisa gaɓoɓin na alwala bil ma'i da ruwa alama yan baghi min zalika da gwargwadon yadda ya kamata ya yi hakan wa yanwihi kuma ya yi ya haka ina son ku gane malamin ya raba maganganun guda biyu duk da zan da zan yi mana sharhin su amma ina son mu fahimce su yanzu sama sama tukuna kun ga anan cewa yake da farko yayi taka tsantsan kada ya taba azzakarin shi da tafin hannun shi wajen da jikin shi to amma in bai yi taka tsantsan din ba ko kuma yayi taka tsantsan din amma dai ya kai ga tabawa to me abin yi bayan ya riga ya gama wankan shi ce sai ya sake alwala ya riga ya gama wanka tsaf ya yi taka tsantsan din tsautsayi ne ya faru ko ku bai yi taka tsantsan din ba sakaci ne ya faru ya je ya taba azzakarin shi da hannun shi to anan sai ya sake ainihin alwala to amma nan magana ta biyu cewa yake yi idan tun a farkon wankan nashi bayan ya gama wanke gaɓoɓin alwala kafin ya fara me kenan kafin ya fara wankan sai ya zama ya taba azzakarin shi to me zai yi sai ya dawo yana bibiyar duk waɗannan gaɓoɓi na alwalai shi waɗanda ya riga yi bai riga ya fara wanka ba yana bin su da laimar ruwa a hannun shi haka yana bi yana yana sake shashafa su yana bi yana sake shashafa su gaba daya ko kun fahimta jama'a za mu bayanin wannan insha Allah sai ya ce ya biya shashafa su kamar yadda ya kamata ma'ana kamar yadda ya kamata ya tabbatar ko ina ya taba na daga kowace gaba sannan sai ya ce wa ya nuyi kuma zai yi niyya haka ba wai kawai zai yi bane kawai kamar yana susa a da niyya zai yi to za mu zo za mu maimaita wannan karatu insha Allah ta'ala gashi kamar haka ina mai bayani malam ya ce babin fil ghusli babin da ke bayani game da hukunce hukuncen wanka da yadda ake wanka da nau'ukan wanka da abubuwan da ke da alaka da shi wanka din amma tuhuru shi dai wanka fahuwa min aljanabati wa min alhaibati wan nifasi sawa'un shi wanka da na janaba da wankan haila da wankan biki jidde ne wannan maganar da malam yayi duk da yana yin ta ne a bisa ka'ida ta malamai na malikiya amma mu idan mun dube ta a bisa haske na wasu hadisai waɗanda suka ɗan bambance tsakanin hukunce-hukuncen wankan janaba da hukunce-hukuncen wankan haila da makamantansu to sai mu ce akwai wata ƙabiyya wata matsala wadda mala ya tattauna ta a cikin karatun nan game da abin da ya shafi tsefewa ko rashin tsefe kai kamar yadda muka gabatar a baya hadisai sun tabbata babu shakka a cikin littafin imam bukhari daga as-sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda ta ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya umarce ta da ta tsefe kitsanta a lokacin da za ta yi wankan haila to wannan ya bambance tsakanin waɗannan irin hadisan sun bambance tsakanin wankan haila da na janaba domin a nan cikin Bukhari da Muslim abdullahi dan umar yake ba da fatawa cewa duk matar da za ta yi wankan janaba sai ta tsefe kanta ita kanta a sayida aisha sai ta ce allah ya ji kan baban abdulrahman wato abdullahi dan umar kenan wannan addu'a ce ta shimfiɗa don gyaran kuskuren da ya ba don ya mutu ba ce allah ya yafe mishi in har zai ce wa mata su tsefe kansu lokacin wankan janaba yo ai gwamma ya sa su su aske gashin kansu kawai sun huta ta ce ni da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mun kasance mukan yi wankan janaba da bokiti guda amma annabi bai taba umarni na da in tsefe kaina ba sai dai ce in ɗibi ruwa in zuba a kaina so uku in ci cuɗa to ina son ku gane hadisan dukkanin su makharajin su ɗaya ne shine daga as-sayyida Aisha ne nan ta ce annabi sallallahu alaihi sallama ya umarce ta da ta tsefe kanta a wurin wankan haila wannan hadisi imam bukhari ya ruwaito shi so 36 ko so 37 a cikin sahihul bukhari tun daga kitabul haidi har zuwa kitabul hajji da wasu wurare ya ta hujja da shi a ƙarƙashin wannan ita wannan matar da ta ce ya ba ta umarnin ta tsefe kanta a wurin wankan janaba a wurin wankan haila sai kuma ta ji wani na cewa har da wankan haila a hadda wankan janaba sai ta ce a kuskure ne yanzu kenan ya tabbata daga gare ta babu shakka babu tantama cewar me tsefe kai a wankan haila da rashin tsefe kai a wankan janaba jama'a mun fahimci wannan da kyau to in kun gane wannan to duk wata jayayya da tunanin duk wata fatawa yanzu duk bata taso ba domin an samu abubuwan da gaba ɗaya za a kira su nassoshi to shi hadisin aisha kamar yadda kuka ji na ce bukhari ya ruwaito shi wancan hadisi na ibnu umar ma bukhari ya ruwaito shi to sai aka samu wani hadisin daga kuma matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ummu salama ita ko ummu salama abinda take tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan na zo zan yi wankan janaba ku ji idan na zo zan yi wankan janaba ko zan tsefe gashin kaina sai annabi ya ce mata a'a yanzu wannan hadisin na umu salama da ke cikin sahihu muslim me yake karfafa hadisin aisha da ta gyara fatawar ibn umar idan na zo zan yi wankan janaba ko zan tsefe gashin kaina sai ce mata a'a kun ga wannan hadisin yana mara wancan na asayida aisha baya wanda ta gyara fatawar ibn umar to sai aka samu wata riwaya munkara riwaya munkara ba ta tabbata ba a cikin wannan riwaya sai aka yi ƙari da cewa ummu salama ta ce ne idan na zo zan yi wankan janaba da haila ko zan tsefe kaina sai annabi ya ce mata a'a to sai suka yi hujja da wannan akan cewa ai gashi an tambaye shi in za a yi wankan janaba da haila za a tsefe kai shi kuma ya ce a'a don haka wannan dalili ne akan cewa haila ma ba za a tsefe kai ba to yanzu a tsari na ilimi kafin kai aiki da wannan riwayar tukuna koda ta tabbata wadda ta zo da magana haila sai ka tsaya ka dubiya za ka haɗa su don su tafi lafiya da waccan wadda ta fa tabbata to balle malamai gaba ɗayansu da suke takhrijin hadisai waɗanda suka shafi ahkam sun tabbatar da cewa wannan riwaya ta aisha ai wannan riwaya ziyada ziyada ƙari akan asalin riwayar nan ta umu salama da ke cikin sahihu muslim ziyada ce munkara don haka babu buƙatar ta don haka bari mu buɗe littafin global mara karanta mana domin littafin global mara na da cikin tafan da sun shahara kuma an riga an san su a wannan ainihin wato fage na takrijin hadithul ahkam wanda ya gani yana goma na gani ke shi kuka da allon ai ba global maram ba ne za a ana suka fadi da ba sannan sharhin global maram akwai akwai global maram ta kharijin samir a nan ga da kaga wani ya canza mishi قلوب المرض وقع أمام تخريج فأولنا فأولنا الصبعات shi yasa mukan sanar wanda ya ga littafi ya ɗauke shi ya aje sha inda yake dole sai mun samu waccan nuskar insha Allah waccan nuskar da ya tsaya bayani dalla dalla nuskar logun ma'amil kwada da ba'atun jadida Allah ya kiyaye sai insha Allah saboda haka abin bashin wannan takhrijin zan so in zo karanta mana ne abin an rubuce ku ji shi in Allah ya so cikin taba'a ta blogo maram takhrijin Dr. Samir at-taba'a jadida sai da ya fito karare bayanan na yadda na yi su alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan kenan na biyu na daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nemi mai wankan haila shine ta tattali turare wanda bayan ta gama wankan hailan za ta bi ta goggoga shi a duk inda take ganin ya zama mata makwancin jini gefen farjinta da makamantan wurare ire-iren waɗannan to waɗannan dole ne ainihin a lura da su to sannan sai abin da ya shafi jinin biki na malam haƙura da motar nan na turare duk turare dai wanda zai kashe karni ya tabbatar da abin nan ina fata an gani sai jinin biki jinin biki annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan na ɗauko wasu hukunce hukunce ne ta wajen siffar wanka babu bambanci tsakanin na haila da na biki wajen abin da ya shafi biki shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ƙayyade shi da jinin shi baya wuce kwana arba'in haka ce baya wuce kwana arba'in ba ana nufin mace ta zauna kwana arba'in ba ta sallah ba bayan ta haihu a in yau ta haihu jini ya ɗauke mata an jima kenan ya ƙare za ta yi sallah an jima da za ta biyo baya a ce misali yanzu ta haihu da safe karfe tara a zahar ta yi jini ya ɗauke za ta yi wanka ta yi sallarta ina fatan gani to amma jinin haila shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kayyade shi ga mai larura baya wuce mata ainihin wato kwanaki bakwai ko kwanaki shida ga galibin mata a galibin mata ba sa wuce don galibin mata ko mafi yawancin mata suna kwana uku ne zuwa hudu to ya yi tsawo shi ne a alal aglab ya yi kwana shida zuwa bakwai Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sai inda mala ya ce fa in iktasara almutatahhiru ala alghusli idan mai wanka ya taƙaitu ala alghusli ga ainihin wato alghusli shine ko wankan shi kadai duna lodo'i ba tare da yayi alwala ba shine ka zo tun farko sai ya zama ba za ka yi alwala ba suka muka fara wanke gaɓoɓin jikinka na wanka kawai ba tare da ka fara da alwala ba ajza'ahu yin haka din ya isar mishi to tare da malam a gaba ya nuna afdaliya din ita ce alwala amma kuma gaskiyar lamari maganar isarwa ba a cewa wankan bai isar ba sai dai yadda tafsilin ya zo annabi kadai ya yi sassauci ne ga wanda zai wankan janaba ya zama bai yi alwala ba in akwai sanyi wato saboda akwai sanyin gari ya tsuguna a ban ɗaki marmaza yake ya bar bayin to anan ya halatta ya halatta ya yi wankan ba tare da alwalar ba amma matuƙar ba wannan larurar ba haka siddin saboda halattar da fatawa to wannan bai zo a cikin sunna ba lallai abin da yake daidai a sunna shine ya fara yin alwalar sannan sai zo sai ya yi wankan kaman akwai waccan irin larura ta sanyi to babu laifi in ya tsallake wannan alwala ya fada zuwa ga wanka ita ma fa ga wanda sanyin zai gallabe shi amma ga wanda koda ana sanyi yana ganin zai iya tsayawa yayi alwalar shi yayi alwalar shi ne asali ina fata an gane malai yace wa afdalu lahu an yatawadda ba'da an yabda bi ghasli ma bi farjihi amma dai abin da yafi falala gare shi yayi alwalar bayan ya fara wanke ƙazantar da ke ga farjin shi wato al'aurar shi au jasadihi ko kuma ƙazantar da ke ga jikin shi min al'aza na daga cikin datti ko ƙazanta ko najasa ina fata an gani yanzu kenan wannan yana nuna idan ka tsuguna a bayi za ka yi wankan janaba ko za ki wankan haila ko za ki wankan janaba ko wankan nifasi abu na farko shine yin tsarki abin da zai biyo baya kuma bayan yin tsarki sai a dubi ina ne da ina najasa ko ƙazanta ta taba sai a bi sai a wanke idan aka wanke sai kuma abu na uku shine yin alwala bayan an gama wankewar sannan na hudu sai kuma a ci gaba da wanke gaɓoɓin wanka malai ce sun ya tawabba'u sun ya tawabba'a wudu salati sannan sai alwala irin alwalar sallah cewa irin alwalar sallah ana nufin ka ɗauki wannan alwala da muhimmanci ne da kuma mutunci da tsare-tsaren alwala kar ka ɗauka cewa wannan alwalar tunda tana biye da wanka ne ko kuma tunda tana ƙarƙashin wanka ne ba ta da muhimmanci ko ma yaya kai ta face-face wanka zai zo ya gyara sauran a'a asali bari ku ji asali a sunna idan ka wanke gaɓoɓin alwala idan ka zo za ka yi wankan a wurin wankan ba za ka sake bin gaɓoɓin alwalar ba kaga kenan ashe alwalar bai kamata ka ɗauke ta ita tana biye da wanka ba ne bai kamata ka ɗauke ta ba ta da muhimmanci ba hadisin maimuna cikin sahihul bukhari haka ya bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya alwala idan ya zo wankan to baya sake maimaita waɗannan gaɓoɓi da ya wanke su na alwala ashe kun ga alwalar ba ƙarƙashin wanka take ba wani ɓangare ne ita na wankan kenan to ƙaddara in ka ɗauki fata waccan ta farko cewa ba sai ka yi alwala ba kuma ka zo ka ɗauki wannan hadisin me kake tunani zai yiwu ba zai yiwu ba domin in ka ɗauki cewa za ka yi wanka ba tare da kaya alwala ba kuma ka ɗauki cewa ba za ka yi ita alwalar ba za ka wanwanke gaɓoɓin alwala a wanka ba kaga za a wayi gari gaɓoɓin alwalar duk baka wanwanke su ba kenan don haka kenan in an duba ashe alwala ta wata nahiyar a ƙarƙashin ingantacciyar magana za a ce juz'un min al-ghusli allazi la yatajazza'u minhu wani bangare ne na wanka wanda ba za ka iya raba ta da wankan ba sai dai a bisa larurar da muka yi magana da haka ku kiyaye hadisin maimuna ku duba cikin sahihul bukhari idan annabi ya gama alwalar shi tsaf in ya zo sai ya dubi gaɓoɓin da suke na wanka sai ya wanke su ba zai sake maimaita waɗannan gaɓoɓin na alwala ba wannan yana nuna muhimmancin ita alwala ɗin a cikin wankan to sai malam ya ce fa'in sha'a ghasalar rijilaihi idan ya so sai ya wanke kafafuwan shi a daidai lokacin da yake alwala kenan tun farko wa in sha'a akharahuma in kuma ya so sai ya jinkirta su waɗannan gaɓoɓin nashi ila akhir ghuslihi har zuwa ƙarshen wankan shi jinkirtawa zuwa ƙarshen wankar kamar yadda hadisan maimuna suka bayyana cikin sahihul bukhari na da alaƙa ne dangane da rashin kyawun wurin shine wuri ne ba siminti ba ba tiles ba ba kan dutse ba ba wani tsandauri ba kana wanka rashasha wato guggubin ƙasa na tasowa yana bugun ƙafaka ko makamantan haka kenan bayan ka gama alwala ka wanke ƙafarka in ka zo kai wanka kuma sai ka ga cewa ka tashi daga wankan a lokacin kuma kafarka duk akwai kazanta ko kuma najasar wurin ta dawo maka to amma in ya zama wuri ne tsabtatacce wuri ne wanda yake tiles ne ko siminti ne ko makamantan haka hadisin maimuna yayi ishara akan cewa ka yi alwalarka ka haɗe da kafafuwa tun farko shine yafi kuma domin waccan illa zai zama babu ita kenan ina fata an gani sai malai ya ce sun mayar misu ya daihi fil ina'i sannan sai ya dilmiya hannayen shi a cikin ƙwaryar alwala ko bokitin alwala wannan tsoma hannaye tsomawa ce ta jiƙawa ba tsomawa ba ce ta kwarfowa don haka sai ya ce gaira tabibin bihima shay'an ba tare da ya danko komai da hannayen nashi ba fa yukhallilu bihima usula sha'ari ra'asihi sai ya sa hannayen nan nashi ya tsatsefe gindin gashin kanshi wato tushen gashin kanshi shine a lokacin da ka gama alwala tsaf to sai ka sa hannayen naka sai ka tsoma su a cikin ruwa idan ka fito da hannayen sai ka ainihin rinka diddirmusawa cikin gashinka to usul din nan wato gindin gashi malamai suka ce yana da kafafe yana da ƙofofi wadda waɗannan ƙofofi na daga cikin inda kai yake samu ya sha iska na daga cikin inda kuma wasu cututtuka sukan shiga cikin kai a ƙarƙashin wannan kana tsoron za ka zo kai wata zuba ruwa ne guda uku a kanka to kada wannan ruwa da sanyin shi da yawan shi ya girshi cikin kanka ya shiga sai malamai suka ce na daga cikin wannan hikimar in ka tsoma ɗin za ka tittirza wannan tittirzawa za ta je ta toshe dukkanin ƙofofin nan da suke a gindin gashinka to lokacin da za ka zo ka kwarfi ruwa haka ka watso zai zama zai tsaya ga fatar kai din ne da gashin ba zai shiga cikin kanka yadda zai cutar da kai ba haka malamai ainihin suka bayyana malam ya ce fa yukhallilu bihi ma usula sha'ri ra'sihi sai ya tsatsefe gindin gashin kanshi da waɗannan hannaye nashi guda biyu summa sannan kuma yaghrifu bihi mal ma'a ala ra'sihi thalatha gharafatin ya kwarfo ruwa kwarfa uku da waɗannan hannayen nashi shine ma'anar summa yaghrifu bihi mal ma'a sannan ya kwarfo ruwa da waɗannan hannayen nashi ala ra'asihi ya zuba ruwan a kan shi salasa garafatin kwarfa uku ghasilan lahu bihinna yana mai wanke wannan kai nashi shine ghasilan lahu yana mai wanke kan nashi bihinna da wannan kwarfa guda uku da yake yowa kwarfa ta ɗaya kwarfa ta biyu din na misali to kowace kwarfa haka in ya zuba ta aka kun ga ita ce wadda muka ce zai zuba ta ta girshi kanshi to zai biya ciccuɗa shine ghafilan lahu yana mai wanke kan nashi bihinna da waɗannan ruwa da yake kwarfowa wannan kwarfa ta ɗaya ta biyu ta uku wa tafa'alu zalika mar'atu mace ma haka za ta yi malam ya ce wa tabghafu sha'ara ra'siha amma za ta ciccuɗa za ta ciccuɗa gashin kanta walaisa alaiha hallu iqasiha ba wajibi ba ne ta tsefe kitsanta ba wajibi ba ne kuma ba mustahabbi ba ne kuma ma haƙiƙanin al'amari ba ja'izi ba ne yin haka zai zama tanattu'i da mace za ta ce ita dai za ta iya ko da ba a ce ta yi ba duk sanda za ta yi wankan janaba za ta tsefe kanta sai a ce ya zama tanatto ya zama wuce iyaka sun mai fidul ma'a sannan sai kuma ya kwarara ruwa ala shikkihil aiman ka ainihin wato ɓarin jikin shi na dama an fahimta wannan ɓarin jiki na dama in kun fahimci bayanan nan na ɗazu da kyau to za ka ga cewa yana farawa daga ina kenan suna farawa tun daga wuya tun daga wuya domin in ka ƙi wanke wuyanka ka manta dai ka zuba ruwa ka wanke kanka na haka mu ɗauka yanzu sashin kai duk an wanke shi kunne da sauransu duk an cuɗa su a wurin alwala to amma yanzu in ka fara daga kafaɗa ka to wuyanka fa kaga bai samu ruwa ba to don haka ɓarin jikinka na dama har da wannan ɓari na wuyanka na ɓangaren dama sannan ka sake dawa ɓarin jikinka na hagu har da ɓarin wuyanka na hagu kaga anan ya haɗe to in ka zo kuma akwai ifaba akwai kwarara ruwa a jika wannan kuma tare da cuccuɗawa ita ce za ta bi ta game dukkanin jikin gaba ɗaya malam ya ce ثم على شكه الأيسر sannan sai ɓarin shi na hagu wa ya tadallaku biyadaihi ya sanya hannayen shi cicciuɗa bi isri sabbil ma bayan zuba ruwa me yasa yake isir da zaran zuba ruwan sai kuma ka sa hannayenka ka cicciuɗa domin in ba kai haka ba za ka waye gari ka zuba ruwan ya kwarare me yiwa ma gaɓoɓin jikinka sun fara bushewa da ka zuba musu ruwan sannan ka zo kana dirza busasshen hannu akan busasshiyar fata to isir ɗin nan yana nufin da zaran ka zuba ruwan sai ka bi kana cuccuɗawa don shi ruwan ne kake gogawa kake cuccuɗawa ba wai fatar hannunka da fatar jikinka ba kun fahimta sai malam ya ce hatta ya umma jasadahu har sai ya game jikin shi gaba ɗaya har sai ya game jikin shi gaba ɗaya وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده inda di yake shakkar cewa ruwa bai taɓa ba na daga jikin shi awadahu duk inda kai shakkar cewa nan ruwa bai taɓa nan ba to sai ka sake ɗibo ruwa sai ka maimaita ba shi ce awadahu bil ma'i ya koma ya maimaita wanke wannan wuri da ruwa me yake nufi da wannan maganar kuma yana nufin wasu za ka ga sau da dama in suka ga lum'a me suke yi sai kawai sai su shafa sai su ga cewa 'yan ragowar gugguɓin laimar gurin nan kamar za ta isarwa wannan ainihin wato wurin ya game wani ma sai ka ga ya tufa yawu ya shafa ce a awadahu bilma ruwa zai sa ya sake maimaita wannan wurin waddallakahu biyadihi ya ciccuɗa shi da hannun shi hatta yu'iba jami'a jasadihi har sai ya game dukkanin jikin shi an fahimta ya zama ya game dukkanin jikin shi gaba ɗaya babu wani wuri wanda bai shafi ruwa ba ko kuma ruwa bai shafe shi ba na malam hey. nagartacciyar magana ita ce wurin kadai zai wanke ko kun fahimta jama'a misali sai da ka gama wankan janabanka tsaf sai ka tuna waccan kwarfa guda uku ta ruwa ashe baka yi ta ba kawai da ka gama alwala sai kawai sai ka zo ka wanke ɓarin jikinka na dama da ɓarin jikinka na hagu sai da ka wanke kafa ka za ka miƙe sai ka tuna ab kan nan na kafa ai wannan zuba ruwa so uku ba kai ba sai ka koma ka tsuguna sai ka zuba ruwan so uku ka cuccuɗa ya isa insha Allah haka haka ita ma alwalar ma'ana kaddara cewa ka so ka bi wannan sunna ta ka yi ta tun farko sai ka manta gaba ɗaya haka ita ma alwala sai ka yi ta kawai daga ƙarshe na'am eh kama yaya ban ga wurin ba eh eh na gane awadahu bil ma eh wadallakahu bil ma a karanta shi da takfifi a ce wadallakahu eh zai yiwu duka zai yiwu wadda lakahu wadda lakahu duka ja'iz eh na eh babu laifi babu laifi na fata an gane duka ja'izi ne a lugha wa alaikum salam sosai kuwa mutum ya je ya kama ruwa sai ya tsuguna gefe guda a bayan ya yi alwala babu laifi matukar wurin yana da tsarkin da rashasha ta ruwa wato tarkatsin ruwa ba zai rinka sauka a ƙasar yana dawo mishi da ainihin najasa jikin shi ba wato asali idan da mutane za su bi tsari na musulunci fa ban ɗaki ba wuri ne da in ka je za ka samu kanka a cikin wani kuncin rayuwa saboda ya kazance ba kullum ya kamata a rinka share ban daki a tsabtace shi Allah ya kiyaye mana yace wa yutabi'u umqa surratihi ya rinka bibiyar zurfin cibiyar shi cibiyar shi da take da zurfi din nan ga wanda yake da zurfin cibiya don wani cibiyar shi a waje take to wanda yake da zurfin cibiya ya bibi zurfin cibiyar tashi wa tahta halqihi hakanan kuma ƙasan makoshin shi ina fata an gani kun dai fahimci ƙasan makoshi eh ƙasan makoshi malam yake cewa wa yukhallilu sha'ara lihiyatihi ya kuma tsefe gashin gemun shi naka ce tsefe gashin gemun shi ba kum zai sa ba a hannun shi zai sa cicciuɗa shi ne tsefewar wa tahta janahaihi haka nan da ƙarƙashin hannayen shi ma'ana hammata wa baina aliyataihi hakanan tsakanin cin ko wa baina aliyataihi da tsakanin ɗuwaiwayen shi wa rufgaihi da kuma tsakankanin cinyoyin shi ko kuma wa rufgaihi da tsakankanin dubrar shi da azzakarin shi wa baina aliyataihi aliya ɗuwaiwaito wannan lungu da ke tsakanin ɗuwawun dama da ɗuwawun hagu ya cuɗa wa rufghaihi rufgu ne nake ce muku sun yi saɓani suka ce rufgu shine tsakanin cinyoyi daga sama zuwa ƙasa wannan bayan ya rinka cuccuɗa bayan cinyoyin shi na fata an gane wasu kuma suka ce abin da ake nufi da rufgu wannan ɗan sarari da ke tsakanin dubra da ainihin azzakari ina fata an gane wa tahta rukubataihi hakanan da ƙarƙashin gwiwa shi me yake nufi da ƙarƙashin gwiwa bayan gwiwar wannan lungun haka kun gane daga nan bayanta saman gwiwa nan to ina ne ƙasan gwiwa ko bayan gwiwa nan lungu yake nufi inda lungun yake duk a wurin wanka kenan mala ya ce wa asafili rijlaihi da kuma ƙasan ƙafafuwan shi guda biyu ƙasan ƙafafuwan shi guda biyu shine tafin ƙafafuwan shi wa yukhallilu asabi'a yadaihi ya rinka tsefe yatsun ƙafafuwan shi yatsun hannayen shi afwan ya tsefe yatsun hannayen shi wa yaghsilu rijlaihi da kuma wanke ƙafafuwan shi akhira zalika a ƙarshen haka wato a ƙarshen wankan ya jima'u zalika fihi ma ko zai ainihin wato tattaro wannan tsefe yatsun da wanke kafafuwan da ciccuɗawar fihi ma ga kafafuwan nashi guda biyu duk zai musu litamami guslihi domin yin haka ɗin shine cikar wankan shi wa litamami wudu'ihi kuma yin hakan shine cikar alwalashi in kana akhara ghaslahuma in ya kasance ya jinkirta wanke kafafuwan domin ku duba idan har ya wanke kafafuwan nan a ƙarshe in ba ma bai wanke su ba sannan ne alwalashi ta cika ta farko sannan kuma yanzu wankan shi ya cika ko to kun ga ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya wankan shi ya cika alwalar shi ta cika idan har ya ƙiya wanke da farko kuma ya ƙiya wanke daga ƙarshe to alwalar shi bata cika ba wankan shi ma bai cika ba ina fata an gane mala yake cewa wa yahzuru an yamassa zakarahu fi tadallukihi bi batini kafihi ya yi taka tsantsan kai ya shafi azzakarin shi wajen cuɗawar shi da bayan tafin shi fa in fa'ala zalika in ya aikata haka wa qad aw'aba tuhurahu a halin ya game tsarkin shi a adal wudu a sai saki alwalar bayan da ya gama wanke jikin shi tsaf ya gama wankan shi sai ya taba azzakarin shi to a ka'ida a malikiyanci anan alwala ta karye to tunda alwalan nan ta karye wanka bai karye ba sai ya sake ita alwalar wa in massahu fi ibtida'i ghuslihi in kwatin a farkon wankan shi ne an fahimta wa ba'da an ghasala bawadhi alwudu'i kuma bayan ya wanke gabobin alwala bayan ya wanke gabobin alwala an fahimta jama'a kafin ya fara wanka sai ya shafi azzakarin shi to anan alwala ta karye an fahimta gashi wa ba'da an ghasala mawadi alwudu'i minhu falyumirra ba'da zalika biyadaihi ala mawadi alwudu sai ya dawo ya sake sa hannayen shi ya bibiye dukkan wuraren alwala ya goga su bilma'i da ruwa alama yan bari kamar yadda ya kamata ake goga su da ruwa tun a farkon alwala wa yanwihi kuma zai yi niyyar ita alwala ɗin na fata an gani to bayan da malam ya gama bayani dangane da siffar wanka da kuma ka'idojin da ke da alaka da shi sai ce babun fi man lam yajidil ma'a wa sifati tayammumi wa alaikum salam wa rahmatullah Malam dangane da nifas, na'am malam zai ɗau hukuncin idan har mace ta haihu to amma ni fa na fassara maka abortion ne da ma'anar shi ta turanci me wa kai abin da kake nufi ab- abortion shine gaba da ciki.
yawwa asalin abin da ake nufi da abortion shine faduwar ciki lokacin shi bai ba shine abort ciki ya fadi kaga ɗari kenan yawwa to amma artificially dan adam kuma yana iya kabar da ciki lokacin shi bai ba to yanzu a nan alhukumu ya duru ma'al illa shin wancan lokaci da aka ce za ta yi wanka saboda ta haihu aka ce kuma za ta yi wanka saboda ciki ya faɗi wannan illar ta haihuwa da faduwar ciki akwai ta a cikin zubar da cikin ko babu akwai don haka ko da zubar da cikin aka yi haka matuƙar wannan jini ya zuba wanda kuma dole sai ya zuba to shikenan za ta yi wanka in ya ɗauke mata Malam Eh.
hukuncin abortion.
na a a to wannan ba mu zo ba eh wannan ba mu zo ba na alaikum sa eh zai iya yi zai iya yi malamai sun ba da fatawar zai iya yin sallah da wannan insha Allah ta'ala na'am
Mutum ya zo, an fita ta ba nan malam.
mm. eh Ya dawo, shin zai ɗora zai sake daga wani mutum ko zai mai zai wanke wani ne ko ta ba shi amfani da shi.
mm.
Alwala, na bidiyo yadda malamai suke bayani.
eh mm. wannan maganar sun yi ta ne a ƙarƙashin wata ƙa'ida ta su ita ce wattartibu bainal fara'idi to wattartibu bainal fara'idi kuma hadisin ahmad da abu dauda ya nuna cewa ba wajibi bane shine annabi yana juya wanke gabobin alwalar ya ɗauki wata gabar ta farilla ya fara da wata ya fara da wata ya kai wata ƙarshe misali ka zo alwala bayan duk ka gama wanke hannu kurkurar baki ka wanke fuska me ya rage ba hannu ba sai ya shafi kan shi ya shafi kunne ya wanke kafa sai ya gama kuma sai ya wanke hannu misali kaga dalili ne akan cewa ashe at-tartibu bainal fara'idi ba wajibi bane a ƙarƙashin haka wannan da gangan kenan kana sane bari in yi da Hausa mai kyau kana sane to balle ka manta wanda kuma mantuwa uzuri ce to mala yake cewa babun na'am game da shafan yin zakari na'am ta ce a malikiyance na'am
tsarin bayani mun yi tafsilin ne a baya mun yi ina jin baka zo ba ranar mun tsaya mun daddage matsala a baya dangane da hukuncin shafar azzakari da hukuncin shafar mace a baya to don haka sai na kawo wannan maganar na ce a malikiyance don karka ga kamar mun yi magana mun yi warware ta sai na ce ma'ana yana magana a malikiyance kenan amma ka gan ba a malikiyance ba ne fi tahqiqi babu ainihin wato abin da zai sa alwalaka ta kare dan ka taba azzakarinka da sha'awa ne um, afwan eh, me yake da suna eh, ba, ba, ba da sha'awa ba amma in da sha'awa ne to shine wancan hadisin zai yi ta'asiri a kai amma kaga dangane da mace wannan da sha'awa ko ba da sha'awa ba ma mun tabbatar babu wani dalili da ya bambance wa alaikum salam wa rahmatullah
shi wuya yana tare da kai ne
wuya yana tare da ainihin jiki idan ka ɗauki waccan maganar da na yi idan kuma ka ɗauki cewa wuya yana tare da kai ne to a lokacin da kake kwarara ruwan can za ka haɗo da wuya don haka ya rage idan tun farko da ka tashi wankanka eh ka haɗo da wuya to kaga sanda ka zo za ka wanke jiki ka riga ka wanke wuya idan ko tun farko iyakar sashin kai ka yi to kaga ka bar me na haka za ka so da dama musamman a lokutan bayan na siffanta wanka na kan ce sai ka haɗo hadda wuyanka yadda in ka tashi kaga nan ka faɗar kawai za ka ɗora ka abin nan to mana ya ce babun fit tayammumi babun fi man lam yajid ma'a babin da ke bayanin wanda bai samu ruwa ba wa sifati tayammumi da kuma siffar taimama mutumin daga ibada zai yi amma babu ruwa to yaya siffar taimama take mana ya ce at-tayammumu yajibu li adamil ma'i fi safari ita taimama tana wajaba ne saboda rashin ruwa a halin tafiya idza ya isa an yajidahu fil waqti idan ya fidda tsammanin ya samu ruwa a kan lokaci matafiyi ne yana cikin tafiya sai yake sa rai nan da ɗan lokaci kaɗan zai samu ruwa kuma lokacin sallan nan yana da faɗi har zuwa ga wancan lokaci na gaba da zai samu ruwa to sai ya jinkirta sallar shi har zuwa wancan lokaci amma idan ya ɗebe tsammanin ba zai samu ruwa ba a yanzu kuma a gaba ma ba zai samu ruwa ba ya kai ga daidai lokacin sallar to a wannan hali ya ɗebe tsammanin samun ruwa akan lokaci kenan to taimama ta hau kan shi وقد يجب مع وجوده wani lokacin taimamar takan wajaba tare da kuma garuwan ta ji ikon Allah garuwan amma kuma taimama ta wajaba idza lam yaqdir ala massihi idan ya zama bayi da ikon ya taɓa ruwan fi safarin halin tafiya ne au hadarin ko a halin zaman gida limarabin mani'in saboda wata cuta ko wata rashin lafiya da za ta hana amfani da ruwan imma likita ya shafa mishi wani magani ya ce kar ka sake nan da awa biyar ka taɓa ruwa to kaga ga ruwan to kuma ya fito asibiti karfe sha biyu na rana an ce mai nan da awa biyar ana ce mishi har sai nan da karfe biyar kenan to a nan ba daidai bane ya ce ya yi sallah a can ƙarshen muktarin ta ai larurin ta a'a abin da yake wajibi idan lokacin azahar ya yi taimama idan lokacin la'asar ya yi taimama to waɗannan kun ga suna daga cikin hikimomi na shari'a wadda malamai ainihin suka bayyana cewar garuwan amma kuma saboda larurar rashin lafiya ko kuma in ya yi amfani da ruwan rashin lafiyar za ta ƙaru to wannan karuwar rashin lafiya ya kamata ku kiyaye akwai nau'in maganin da zaka sha shan shi zaka yi ba shafawa ba amma kuma in ka shafa ruwa a jikinka sai kaikayi akwai nau'in maganin da zaka shafa idan ka shafa ruwa kuma sai kaikayi ya karu ko kuma raɗaɗi ko makamantan haka to duk wannan kaikayi na daga cikin rashin lafiya fa ko karuwar rashin lafiya ko kun fahimta malam yace au maradin ko kuma rashin lafiyan da ya ƙadiru ala masihi yana da ikon ya shafi ruwan ga rashin lafiya a jikin shi na aumaridin aumaridin ko mara lafiya ya ƙadiru ala masihi yana da ikon ya taɓa ruwan ya shafa ruwan a jikin shi sai dai wala ya ji duman yunawuluhu iyahu ba zai samu wanda zai miƙo mai ruwan ba ko kuma ba zai kawo mai ruwan ba misali ya karairaye ne dama alwalar yi mishi ake to gashi a ɗaure a jikin gado shi yana kwance a gado duk an ɗaɗɗaure shi dama ya zo sallar yi mai alwala ake to yanzu ga ruwan a ƙasan gado yana ji yana gani amma ba zai iya kaiwa gare shi ba saboda rashin lafiya kuma babu wanda zai miƙo mishi to a wannan hali wajibi ne ya sallah sai ya yi taimama Allah ya taimaka. Mala yake cewa waka zalika musafirun haka nan matafiyi yaqrubu minhu al-ma'u ga ruwa na kusa da shi wa yamna'uhu minhu khawfun khawfu lususin amma tsoron barayi ko 'yan fashi ya sa ba zai iya zuwa ga ruwan ba shine ga ruwan da ya gangara nan ƙasa kaɗan amma kuma barayi suna nan a wurin ko 'yan fashi suna nan a wurin ausiba'un ko kuma miyagun dabbobi kamar masu dagi zakuna damisa da sauransu a wannan halin kun ga alwala ta faɗi a kan shi ko wanka ya faɗi a kan shi a lokacin nan sai me sai taimama ita ta waje ba wa idza aiqana al-musafir bi wujudil ma'i idan matafiyi ya samu yaƙinin samuwar ruwa fil waqti akan lokaci akhara ila akhirih sai ya ainihin wato jinkirta wannan ko wanka ko kuma wannan alwala zuwa ƙarshen lokacin shine wa idza aiqana al-musafiru bi wujudil ma'i fil waqti idan matafiyi ya samu yaƙinin zai samu ruwa akan lokacin sallah sai dai kuma a ƙarshen lokacin sallan ne to akhara sai ya jinkirta ita ibadar tashi ila akhirihi zuwa ga ƙarshen lokacin shine yana da yaƙinin zai iya samun ruwa a yaushe zai samu ainihin wato ruwan nan zai iya samun ruwan nan ƙarfe uku da rabi ba shi kuma lokacin azahar ya yi tun ƙarfe uku da minti goma tun ƙarfe sha biyu da minti goma tun sha biyu da minti goma lokacin azahar ya yi amma yana da yaƙinin karfe uku da minti goma ko karfe uku da kwata zai iya samun ruwa to sai jinkirta sallah azahar din har zuwa wannan lokaci wa in ya isa minhu amma in ya ɗebe tsammani to ina son ku fahimci maganar malam fa malaman fiƙin suna magana suna lura da kalmominsu sai da tun farko ya ce wa iza aiqana ba wai kana zaton nan da uku da rabi ne in sha Allah zan samu ruwa duk da in sha Allahunka amma fa ba ya ƙini to ba irin wannan ba ana so tabbas ta san cewa akwai ruwa ko kun fahimta jama'a to wannan babu laifi amma ya ce wa'in ya isa minhu idan ku ya ɗebe tsammani game da samun ruwa ta yammama fi awwalihi sai ya taimama a farkon lokaci ya yi sallah wa in lam yakun indahu minhu ilmun idan ya zama ba shi da ilimi game da samuwar ruwa tayammama fi wasatihi ko sai taimama a tsakiyar lokaci zama ba shi da masaniya ruwan nan zai samu bai samu ba yana ganin karfe ɗaya da rabi karfe biyu ta yi kawai sai ya taimama waka zalika in khafa Allah yudrikal ma a fil waqti haka in ya ji tsoron kai ya riski ruwa fil waqti a lokaci yana tsoron kada fa ya zama in dogara da zan samu ruwa in ta tafiya in ta tafiya in zo ban samu ruwa ba akan lokaci amma sai malam ya ce waraja an yudrikahu minhu sai dai kuma yana sa rai amma bai tabbatar ba yana sa ran ya riski ruwan akan lokaci waraja an yudrikahu yana sa ran ya riski shi ruwan fihi ai fil waqti yana sa rai ne kawai amma fa yana tsoron kuma akwai kun ga shakka ta shigo kenan akwai yiwuwar in samu akwai yiwuwar ba in samu ba to yayi alwalai shi ai yayi taimama shi a tsakiyar lokaci faman tayammama min haula daga cikin waɗannan da aka faɗi hukuncen hukuncen su matafiyi mai hali kaza mazaunin gida mai hali kaza mara lafiya misali sai ce wa man tayammama min haula daga cikin su waɗannan wanda di ya taimama summa asaba al-ma'a fil waqti sai ya zo ya samu ruwa a kan lokaci ba da an salla bayan yayi salla an gane fa ammal maridu bai fa faɗi hukuncin ba ya dan ɗage maganar ne kaɗan zai aɗafin da wata fa ammal maridu shi ko mara lafiya allazi lam yajid man yunawiluhu iyahu bai samu wanda zai samo mishi ruwan ba eh saboda haka ya yi taimama ya sallashi to kun ga waɗannan da shi mara lafiya sai mana ya hada sai ya ce falyu'id zai iya sake sallashi sai sake sallashi bari mu dan waiwayi maganar da kyau don a fahimce ta saboda dalilan da suka gabata suka hana ka ruwa sai ka tashi sai kai taimama sai kai sallah ka yi sallah karfe ɗaya da rabi karfe biyu daidai sai ga ruwa to shine malai yake cewa sai ka sake tare da cewa su malaman fiƙi sun ce wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila duk inda aka ce karama sallar ka sake yin sallar in akwai sauran lokaci to sakewar mustahabbi ce tamma kuma babu dalili akan wannan mustahabbin domin abin tambaya shine kaya abin da yake wajibi a kanka a lokacin da ya wajaba ko baka yi ba kayi to don haka sai dai a kora gaba wannan ruwa sai dai ka aje shi domin alwalar gaba amma in dai alwalar yanzu ce ka riga ka yi wannan sallah mala yake cewa waka zalika al-kha'ifu min siba'in haka nan mai jin tsoron dabbobin nan masu dagi wa nahwiha da makamantansu kamar me kamar macizai ko me ko wasu ƙwari ko ɓarayi ko matsatsaku ko makamantan haka an gane wa kadhalika musafir haka nan matafi ma allazi yakhafu alla yudrika maa wanda ke tsoron kada fa ya zama bai samu ruwa ba fil waqti akan lokaci wa yarju an yudrikahu fihi amma kuma dai yake sa ran ya iya samun ruwa yana sa ran ya iya samun ruwan amma kuma yana tsoro wato huwa bainal khawfi war raja yana tsakanin akwai yiwuwar in rasa ruwan nan akwai yiwuwar kuma in samu to dukkan matafiyin da ya samu kan sha irin wannan hali har ta kai ya yi alwala ya yi taimama ya yi sallah a tsakiyar lokaci yana idarwa sai ga ruwa to shi ma ya sake wannan sallah tun da sauran lokaci mana ya ce wala yu'idu ghairu ha'ula'i waɗansu waɗanda ba waɗannan ba ba za su sake sallah ba in suka riga suka yi ta tayi wala yusalli salataini bitayammumin wahidin to ga wasu hukunce hukunce malam ya ce masallaci ba zai yi sallah biyu da taimama ɗaya ba min ha'ula daga cikin waɗancan mutane illa maridun sai mara lafiya wanda la ya ala masil ma bai da ikon taɓa ruwa libararin bi jismihi saboda cutar da ke jikin shi mukimin kuma wadda take ita cutar tabbatacce cuta ce a jikin shi na son ku tsaya ku fahimci wannan maganar sallah biyu ko sama da biyu da taimama ɗaya ba ta halatta ba wannan ita ce fatawan malikiya kuma ta zo a cikin hadisi ba'ifi ko ma munkari wanda al'imamu dara kutun ya ruwaito bai tabbata ba to amma su sun ɗauki wannan fatawar sai suka ce sallah biyu ko sama da biyu da taimama ɗaya bai halatta ba sai dai mara lafiyan da bai da ikon ya taɓa ruwa saboda wata tabbatacce cuta da take jikin shi ina son fa ku rinka natsuwa da kyau malaman fiqh in suna magana suna duban ma'anar kalmomin su cewa cuta tabbatacciya da take jikin shi kamar gyambo ko karaya ko makamanta haka amma kun ga kaikayi da muka yi magana ɗazu kaikayi abu ne wanda yake ba tabbatacce ba a ƙarƙashin wannan sai ka dubi wacce cuta ce wadda take a jikin shi tabbatacciya misali karaya misali wani gyambo to yanzu in ya zama saboda wannan ne dama ya kasa taɓa ruwa to ya halatta in ya dau in ya taimama ɗaya to zai iya yin sallah biyu ko sama da biyu amma in ya zama menene ya sa shi ya yi taimama saboda ga ruwan can amma barayi na wurin shi yasa ya taimama eh to ita ma sallar ta gaba da zai sake yin ta tare da sallolin biyu ne a lokaci ɗaya fa suka zo mishi misali karfe hudu ne bai yi azahar ba bai yi la'asar ba yanzu salloli nawa kenan biyu to sai an dube shi tukuna kafin a halatta mishi taimama ɗaya da sallah biyu idan mara lafiya ne wanda ke da tabbatacciyar cuta eh to ya halatta amma idan larura ce irin wannan ta barayi a'a a zahar din ya mata taimama yana sallama ya gama addu'o'in shi da zikirorin shi me zai yi sallar la'asar ko ita ma ya sake yi mata taimama abinda malai yake cewa kenan inda ma abinda malamai suka ce ita wannan maganar da wannan tafsilin ba ta da dalili saboda na farko dai hadisin bai tabbata ba na biyu kuma aka da aka dubi asalin ita taimama ana yin ta ne madadin alwala to abin da alwala ya halatta ta ɗauka ya halatta taimama ta ɗauka kenan domin ita ta tsaya matsayinta a ƙarƙashin wannan alwala ɗaya ana iya yin salloli ko guda nawa ne matuƙar ba su kare ba matuƙar ba ta kare ba haka taimama ma maganar take wa alaikum salam wa rahmatullahi warware taimama eh a'a ai wannan ka'ida ce kawai saboda alwala ai taimama take wakiltar ko take madadin wannan magana amma ya yi ta da biyu ne ya yi ta don ya tabbatar haka kuma don ya rusa wata magana da wasu fuqaha'un suke yi fuqaha'u sukan yi magana wadda za mu same ta anan nake ga mai yiwa ko kuma gaba cewa samuwar ruwa ta karya ko ta warware taimamar da ka yi yanzu nan na yi taimama na yi sallah a zahar eh da ne taimama ne sallah a zahar sai aka samu ruwa shin wannan taimamar tawa ta warware yadda idan da wata ibadar za ta taso min yanzu ba ta halatta in yi wannan ibada da wannan taimama ba sai dai da wannan ruwa to malamai muhakkiku ne irin su shaukani da basu yarda da wannan magana ba shine yake wannan magana domin abin yadda zaka dube shi shine ga ruwa ai ga rashin ruwa ya sa ka kai taimama da rashin ruwa ya sa ka kai taimama kana idar da sallan nan sai kuma aka ce ga ruwa an samu to abin tambayar shi ne akwai wani abu daga cikin dalilan da ke karya alwala na hadafi al'akbar ko al'asgar wanda ya faru ka yi tusa ko kashi ko fitsari a'a kin yi haila ko kin haihu ko janaba ta kama ka ko ta kama ki a'a sai suka ce waɗannan su ne asali da ke warware alwala ba su faru ba ita kuma wannan taimama an ce wakiliyar alwala ce kenan kamar yadda a farko aka tabbatar da cewa ingantacciyar magana za a iya sallah biyu da alwala ɗaya to kenan za a iya sallah biyu da taimama ɗaya a ƙarƙashin wannan wannan taimama tawa da na gama a zahar da ita mun iya tashi yanzu in yi la'asar da ita ko da ga ruwa an zo da shi amma idan ta karye an fahimta ga ruwa to bai halatta ɗauki ƙasa in yi taimaman nan ga ruwa a lokacin ba saboda larurar ɗazu don larurar ɗazu ba ta a ƙarƙashin wannan bari ku ji wannan irin ƙa'idar fiƙihiyya za mu zo za mu karanci wasu ƙa'idoji waɗanda za ku gane yadda malamai za ka ji wannan ya naushi wannan da ita wannan ya naushi wannan da ita ce nan da warware ta za mu tsaye za ta ɗaukar mana lokaci ne idan yanzu ni ɗan kasuwa ne na siyo wannan hansar naira dubu hamsin ina siyar da shi dubu hamsin da biyu ina cin ribar naira dubu biyu amma kuma 'yan kasuwa sai suka tafi inda ake saro hansar sai suka ce shi wannan ɗin da ni nake sayarwa hamsin da biyu ya koma ya zama sari hamsin da biyar su saro min sai na ce su saro da suka saro suka zo suka same ni da ragowar nawa wanda na saro hamsin hamsin na sayarwa hamsin da biyu yana nan zan ci gaba da sai da shi hamsin da biyun shi bai halatta mai da shi hamsin da biyar ba ai hamsin da bakwai ba wancan kuma da aka saro min hamsin da biyar shi kuma in sa shi wannan ita ce ka'idar ka'idar ce nan a cikin ilimin usul akwai wani littafi ɗan ƙarami ne malamin Usaimin ya rubuta shi wannan littafi na daga cikin tafin da Usaimin ya karantar da mu shi tuhfatu talib tuhfatu talib yana magana ne malamin shi malam nasir sa'adi shi ya rubuta shi littafi ne na qawaidul ahkam irin waɗannan mas'alolin ne yake warwarewa zaka ji sanda wani zai ɗauko wata ka'idar ya wani hukunci sai wani ya ɗauko wata ka'idar sai hukunta maka ita yasa waɗannan ilmomin in baka yi su ba ko ka zo ka karanta risala askari da sauransu kawai ka karanta wani abu ne wanda wani ya gamsu da shi a bisa hasken wata ka'idar wadda kai ma baka santa ba maganar ita ce yanzu taimama da na yi na yi sallah a zahar ina sallama ba abin da ya faru daga cikin abubuwan da ke bata alwala to haka babu abin da ya faru kenan daga abubuwan da ke bata taimama amma su a sadatul fuqaha almalikiya sai su ce samuwar wannan ruwan ya ɓata wannan taimamar da ke jikina shine sai mu haƙiƙo na sai ce basu yadda ba samuwar wannan ruwan ya ɓata wannan taimamar sai a ce babu dalili akan haka taimama ta tana nan dan da ba a samu ruwan ba zan iya yi ko ba zan iya yi ba to ɓata wannan tsarkin da ke jikina na taimama da zuwan wannan ruwan ya tafallabu ila nas sai da nassi baka da nassi to ka banni a al'aslu asali na shine me me taimama me tsarki to ban ni yanzu ma in yi sallah ta ta la'asar amma an jima in zan yi magariba tun daga ruwa to kuma yanzu in ta warware yawwa in ta warware yawwa na'am eh Hey.
ya yi kifaye sallah sai ga ruwa cewa taimama zai ɗaukun cewa ta warware sai ya sake sallar da yi a'a kun su ma ai ba su faɗi haka ba inna ma su ma ai abin da suka ce shine abin da muka ji ba sallar ta ɓaci ba abin da suka ce yanzu sai ya yi alwala sai ya maimaita waccan sallah a matsayin mustahabbi tun da da sauran lokaci a malikiyancan da zai ce shi ba zai maimaita ba ba za su ce sallar shi ta ɓaci ba eh to ina
taimama eh wakiliyar alwala ce eh wannan abin da za ka yi alwala za ka iya yi da taimama mm,
kenan idan dai taimama Mm.
wanne alwala zai iya sallah ko guda nawa matuƙar ba ta kare ba eh haka kuma zan iya yin taimama in yi a sallah ko guda nawa matuƙar ba ta warware ba eh to kenan zan iya alwala in tafi ko ina in yi sallah mm,
haka ma kenan ma ya eh, zan iya taimama in tafi ko ina in yi sallah mm. ya tabbata wannan ma hadisi ya zo ƙarar cikin sunan abi dawuda annabi ya fito gidan shi da janaba da asuba sallallahu alaihi wa sallam kafin ya iso masallaci sai duba wani bango sai ya shafa kawai na tafi sai ya taimama shi su fuqaha kamar yadda zamu zo mu ji sun yi wasu shurut masu ƙarfi kuma babu dalili a kai amma da yake babi ne na ijtihadi sai dai malamai su khatta'antar da su sai dai su ce kuskure ne bari mu ji dai malam yake cewa waqad qila ko da ike an ce kun ji fa ko da ike an ce ya tayammamu li kulli salatin zai yi taimama ga kowace sallah ma mana yanzu ba maganar cewa shi mara lafiya ko ba mara lafiya ba a wata faɗar abin da aka ce shine kowace sallah zai yi to ya tashi ya yi mata taimama ko da mara lafiyar ne وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات أرويتو دغ مالك إنما أنا أرويتو أن بعد لاباري دغ مالك game da mutumin da ya tuno salloli masu yawa an yi salliha bi tayammumin wahidin cewa maliku ya ce ya halatta ya yi su da taimama ɗaya wannan maganar gaskiya ita ce ashbah ita tafi dacewa da imam malik saboda daidanta ina fata an gane Allah ya taimaka wata yammumu malam ya ce ita taimama bisa'id tahir ana yin ta ne da filin ƙasa ko wuri mai tsarki wa huwa ma zahara ala wajhil ardi shine abin da ya bayyana na bayan ƙasa ba za a ce sai ka nome ka kwakulo ƙasar da ke ciki ba abin da yake fili yana fassara sa'id ne ya ce ma zahara abin da ya fito sarari ala wajhil ardi bisa bayan ƙasa minha na fata an gane na daga shi ƙasa ɗin to da ya ce na daga ƙasa sai ya ce min turabin na turbaya au ramlin ko yashi au hijaratin ko dutse au sabha ko ƙasar da take da ɗanɗano to in suka ce sabha asali ƙasar da take da ɗanɗano wata ƙasar tana da ɗanɗano na me na kanwa wata tana da ɗanɗano na siminti wata tana da ɗanɗano na gishiri wata tana da ɗanɗano na fetur matuƙar dai jinsi ne na daga ƙasa malam yake cewa to duk baki ɗaya za a iya yi to ya za a yi sai ce ya biya daihil arba ya sa hannayen shi biyu ya bugi ƙasa fa in ta'allaka biha bihima shay'un amma in wani abu ya makale wa hannayen nashi na kuma ya kaɗe su ya kakkaɓe su nafban khafifan kaɗewa cikin sauƙi sun yamsahu bihima wajahu sannan ya shafi fuskar shi kullahu gaba ɗayanta mashan shafa matuƙar shafa don haka ya kawo shi da wannan sifar a nan mu dawo mu dubi ya ce yadribu biyadaihi al-arda to yadribu din nan sai wasu suka dauka yadribu yadribu irin wanda suka sani yadribu ta larabci na hakan wani ya tashi ya buga haka ba asalin sai ya kai abin da za a ce duka ne kake wa kasan na jin zafi ba haka barb ne ma'ana tabawar ko bugun da ike zai kai ga kasar da ke kwance a wurin ta shafi a hannunka ba wai sai ka buga yadda ƙasar ta san ka da ke ta hannunka ya san shi ma ya da ke ta ba haka ba na haka lokacin da ka sa ka shafo to sai malam ya ce fa in ta'allaka bihi ma shay'un idan wani abu ya makalkale wa hannayen nafaba nafaba to nafaba din na ma'anarta ita ce me kakkaɓewa to ina ma'anar ina magana hurewa kuma ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim wannan nafaba ina tsammanin in ba na manta ba na ganta ibn abdulhadi al-imam ibn abdulhadi muhammad almajirin ibn taymiya a cikin wannan littafi al-muharrar ya ainihin kawo wani lafazi wanda ba zan iya tuna hakikanin yadda ya ainihin wato kawo shi ba sai dai da yake ga littafin al-muharrar na al-imam ibn abdulhadi wanda yake da lokaci in ya samu sai ɗauka ya karanta insha Allah ta'ala tare da wannan ta na malam salim ina fatan ya ga wannan lafazi wanda duk yake da lokaci dai gashi nan ya iya daukar littafin ya duba sannan kuma ina ganin hadda abin nan littafin wannan aiki da suna umdatul ahkam al-kubra ciki nan ma akwai waɗannan bayanan insha Allah inda ba na manta ba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na'am to to amma abin da ya fi tabbata shine magana hurewa jama'a sai ya hure thumma yamsahu bihima wajhahu sannan ya shafi fuskar shi kullahu gaba ɗayan fuskar mashan shafa matuƙar shafawa thumma yadribu bi yadayhi al-arba sannan ya sake bugun ƙasa da hannayen shi guda biyu fayamsahu ko eh haka ne yumnahu bi yusrahu ya shafi hannun shi ainihin wato na dama da hagu hagu ta shafi dama yaj'alu asabi'a yadihi al-yusra ala atrafi asabi'i yadihi al-yumna to a nan wajen shafar malam ya kawo kaifiya kaifiyar ita ce yaya za a yi shafar hannun dama ko hannun hagu wajen taimama sai ce ya ja'alu asabi a yadihi yusra ala atrafi asabi yadihi yumna kun ga ya yi bugun ƙasa na farko ya shafi fuska ya yi bugun ƙasa na biyu zai shafi hannaye ko to dama za a fara shafa to daman nan da za a fara shafa hagu ce za ta shafe ta sai ce sai ka sanya yatsinka wato ya ja'alu asabi a yadihi yusra ala atrafi asabi yadihi al-yumna dubi haka yadda na kifo tafin nan nawa na dama ya kalli sama ko to sai kuma ka sa tafinka na hagu shi kuma sai ya kalli cikin wannan tafi na dama haka amma ta gefe da gefe sai ka hada gefen yatsu an fahimta malai ke cewa summa yumirru asabi'ahu sannan sai jawo waɗannan yatsu na shi na hagu an gane ala zahiri a cikin ko kuma a wajen haka ne a wajen yadihi wa zira'ihi a wajen eh eh ƙasa afwan eh haka baya kenan bayan hannun shi wato bayan tafin hannun da kuma bayan zira'in shi saboda haka sai ku duba dubi haka na miƙe hannuna na dama ya kalli sama tafin na buɗe shi ya kalli sama to waɗannan gefen ya tsunawa na hagu su kuma sai in sawo su a ƙasan gefen yatsun nan nawa na dama sai in jawo su haka ta ƙasa shine zahir ɗin an gane sannan sai ke cewa waƙad haka ne hana alaihi asabi'ahu hatta yubilga ko yabluga mirfaqaihi yace haka ya ya lankwasa ya tsunna shi wato ba kawai haka a dangame a'a zaka tallafo ne haka yadda zaka taho da su haka suna masu shafar bayan nan gaba ɗaya kamar suna shafar rabin ƙasa kenan sannan sai yake cewa hatta yabluga almirfaqaini har sai ya kai goyin hannu sannan da saura fa summa yaj'alu kaffahu sannan kuma wannan tafin nashi na hagu ya sanya shi ala batini zira'ahu sai ya juyo shi cikin tafin shi haka kuma kun ga bayan da ya haka sai ya juyo shi kuma ciki an gane nan kuma min tsayi mirfakihi ta ainihin wato gefen ta gefen kun ga ta gefen mirfak gwiwa hannun qabidan alaihi yana mai rungumar ainihin wato wannan gefe na gwiwar hannu ɗin hatta ya ku'a har sai ya kai wuya min yadihi yumna wuyan hannun shi na dama shine daga haka ɗin sai kuma ka shafo har sai ka zo nan summa yujri batina ko summa yujri haka ne batina bahamihi sannan sai kuma ya goga wato cikin babban yatsan shi ala baham yadihi yumna a bisa kan wato a bisa hannun shi na dama shine yanzu bayan da ka zo nan ko wuyan hannu to sannan wannan babban yatsan ka na hagu sai hau nan yana so ya ce kawai sai ka daidaita su yadda sai ka goga haka kuma ko kun fahimta jama'a sai ce summa yamsahu yusra bil yumna haka ba haka ita ma hannun hagu hannun hagu shi ma haka dama za ta ainihin goge shi ita haka ta ƙasa in ya to sai juya haka in ya zo sai haka shikenan an fahimta فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه إذا يضوي هنو sai sanya hannun shi na dama tafin shi na dama da tafin shi na hagu sai su gogi juna har zuwa ainihin ƙarshe walau masahal yumna bil yusra da zai sa hannun dama ya shafi na hagu wal yusra bil yumna kaifa sha'a ya sanya ainihin ta hagu ita ma hannun hagu shi ma ya shafi na dama duk yadda ya so ya yi matuƙar dai ya yi abin da ake kira shafa to a nan don kada kaset ɗinnan ya ƙare ba mu ɗan yi wasu ta'aliƙar akan wasu abubuwa ba ga kuma karatun yana da zurfi da farko tukuna jama'a hadisin da ya tabbatar da cewa ana bugun ƙasa sau biyu bai tabbata ba hadisin da ya tabbatar da cewa ana shafar fuska daban sannan kuma da tafi daban a sake shafar ƙasa a sake hannu kuma har zuwa zira'i shi ma bai tabbata ba dukkan su riwayoyi ne na al-Imam ad in kun karanta su ko Ibn Hajar Ablogul Maram ko San'ani a cikin abin nan Subul Salam ko Zaila'i a cikin Nasbur Raya duk sun tabbatar da raunin waɗannan riwayoyin abin da ya tabbata shine at-tayammum barbatun wahida lil wajhi wal kaffaini wannan shine hadisin da ya tabbata yana cikin littafin sahih na al-Imam Ibn Khuzaimah taimama bugun ƙasa ce so ɗaya wannan bugun ƙasa so ɗaya a shafi fuska a shafi kuma ainihin hannaye wannan hadisi ma yana nan a cikin ainihin bulogul mara Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sannan sai malam ya sake cewa wata yassara kuma duk yadda ya sauƙaƙa gare shi wa'au abal masha in dai ya tabbatar da ya game shafar ko ina la ajza'ahu da in yi hakan ma ya isar mishi amma dai bin wancan tsarin shine aka fi so a malikiyance wa idza lam yajid al junubu aw al ha'id al ma'a lit tuhri tayammama wa sallaya da mai janaba da mai haila idan ba su samu ruwan yin wanka ba shikenan sai su taimama su sallah sai dai kuma fa idza wajada al ma'a in suka samu ruwa tafahara za su yi wanka da shi walam yu'ida ma sallaya ba za su sake sallar da suka yi ba ko kun fahimta jama'a ba za su sake sallar da suke ba tsarki ake nufi wanka ake nufi eh to bari mu saurara anan jama'a gaskiya saboda an yi karatun da yawa kuma muna maimaitawa da abin nan ba mu samu maimaitawa ba za mu saurara anan insha Allah ta'ala sai an zo mako na gaba insha Allah ta'ala sai wa alaikum salam wa rahmatullah mene zai iya zai iya zai iya duk ana yin taimama da waɗannan abubuwa mana matukar wuri ne wanda yake zaka iya cewa mai tsarki ne sa'idan inna ma gaskiya su an samu fuqaha ne da yawa da kuma masu tafsiri ko kace kusan dukansu kawai sa'idan tayyiban din nan suna fassara shi da fuskar ƙasa lallai sai fuskar ƙasa to yanzu amma ya zama yanzu kamar nan leda ce ko kamar nan kafet ne ko kamar nan tabarma ne shin sa'idi yana nufin fili ko kuwa filin da ke da alaka da ƙasa su fuka sai suka kayyade da filin da ke da alaka da ƙasa wato lokaci da ya ƙure mana ban san kwararo bayanin da ba za mu samu cike shi ba a yi haƙuri duk waɗannan gutsatsarin bayanai ne waɗanda mun zo karatu na gaba na so duk in bi in kwankwatse mana su za mu saurara anan insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah